الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير الماء من أصابئه أليس كذلك؟ باب ما أكرم به باب دكي بيان abin da aka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na daga tafjirul min tafjiril ma'i daga bulbulowar ruwa daga hannu cikin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min asabihi mana yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi suka zama idon ruwa suna bulbulowa ruwa na ta bulbulowa aka ce ba a taba ba a taba yi ba wani makhluki haka ba har imamu shafi'i da wani babban malami suna yace to ai annabi Musa an ya buga dutse dutse yace ai dutse yana cikin ruwa na cikin abubuwan da suka danganci dutse amma yatsu jinin dan adam jikin ɗan adam nama da kashi ba a taba samun inda ya bulbulo ruwa ba sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka imamu shafi ya faɗa masa qala akhbarana isma'ilu ibnu ibrahim qala haddathana shu'aib ibnu safwan an ata ibn as-sa'ib an abi ad-duha عن ابن عباس قال ce an karbo daga abdullahi dan abbas habrul umma radiyallahu anhu ya ce da annabiyu sallallahu alaihi wasallama bilalan manzon Allah ya kirayi bilal ya ce kai bilal ka zo to sai kuma ya ce fatalaba bilalun ma'a sai bilal ya nemi ruwa ba a samu ruwa ba ina ina alakan wancan magana da wannan magana da manzo Allah ya kira shi ce nemi ruwa to wannan bai zo a nan ba sai dai aka ce sai ya nemi ruwa bai samu ruwa ba ko fatalaba bilalun ilma'a thumma ja'a faqala la wallahi ma wajadtu alma'a yace a'a wallahi ban samu ruwa ba faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa hal min shanni akwai wata 'yar salka salka ko kaka salka fata ce da ake saka ruwa ciki ana ruwa ya sanyi akwai za a samu ko mazubi ko daro ko makai ko wane ne salka za a samu fa'atahu bi shannin sai ya kawo masa salka fa basata kaffaihi fihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka tafukansa guda biyu masu albarka a ciki fan ba asa ta yadaihi ainun sai gashi idon ruwa ya bulbulo karkashin hanna tafukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana ibn mas'ud yashrabu wa ghayruhu yatawadda sai abdullahi dan mas'ud shi kadai ya fahimci wani abu yana faman sha yana cika timbinsa cikinsa wayansu kuma suna alwala da ruwan me yasa abdullahi dan mas'ud ya haka riwayoyin da za su zo gaba za su bayyana insha Allah to wannan riwayar akwai riwayar da ta ƙara ta yi ƙari ta ƙara bayani a cikin wannan riwayar da aka kai inda aka tsaya to shi ita riwayar tabarani akwai ƙarin bayani a cikin wannan hadisi a cikin wannan babi yace warawahu al-hafiz at-tabarani fi mu'jamihi al-kabir الإمام الطبراني هنا ده معجم الصغير ومعجم الأوسط ده معجم الكبير وأتكلم معجم الكبير أيضا عن طريق خلف ابن خليفة قال حدثنا عطاء به غانمبسا وفيه زيادة أتكي رواية الطبراني أكوي كاري فلما تودعوا ده سكي الولاء صلى بهم الصبح sai manzo Allah ya musu sallan asuba to ai kaga yanzu mun samu ƙarin bayani cewa wani lokaci aka yi wannan sallah asuba kenan ko thumma qa'ada lin-nasi sa'annan da manzo Allah ya musu sallah asuba sai ya zauna fa qala da manzo Allah ya zauna sai tambaye su tambaya mai ban mamaki su duka sahabbai duk ba su ci wannan wannan jarraba da manzo Allah ya musu ba fa qala sai ce ya ayyuhan nas ya ku taron mutane sahabbai kenan man a'jabul khalqi imanan man a'jabul khalqi imanan duk halittan Allah wane ne imanin shi ke da ban mamaki duk halittan Allah tun daga mala'iku har annabawa har sahabbai har wane ne har wane ne har kai wane ne man a'jabul khalqi imanan wane ne imanin shi yake da ban mamaki cikin halitta baki daya sai suka ce me qalu sai suka ce al mala'ika sai mala'iku su ne suka fi ba imanin su fi ban mamaki qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kaifa la yu'minu al mala'ikatu wa hum yu'ayinuna al amra me zai hana mala'iku imani suna ganin abu kiri kiri akwai abin da zai hana su imani qalu fan nabiyuna ya rasulullah to annabawa قال وكيف لا يؤمن النبيون والوحي ينزل عليهم من السماء me zai hana annabawa yin imani ga wahayi na sauko musu daga sama me zai hana su yin imani akwai abin da zai taimaka musu su fahimci imani kalu sai suka ce to na uku ashabuka ya rasulullah to sahabbanka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne imanin su ke da ban mamaki qala wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawna ma yarawna me zai hana sahabbai yin imani suna gani na kasancewar na cikinsu yana taimaka musu su kara samun karfin gwiwa su kara karfin imani to ai kaga suka ce mala'iku suka ce annabawa suka ce sahabbai to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin shaidai cewa a ajabun nasi imanan waɗanda suka fi kowa imanin su fi kowa ban mamaki qaumun yaji'una min ba'di mutane ne za su zo bayana yu'minu na bi suna imani da ni walam ya rauni ba su ganni ba wa yusaddiqu ni walam ya rauni kuma suna gaskata ni ba su ganni ba a wata riwaya ya tamanna ahaduhu ɗayansu na burin ina ma zai ciyar da duk dukiyarsa ya je ganni sai ce ula'ika ikhwani wannan su ne ‘yan uwana a wata ruwaya shi suka ce alasna ikhwanaka sahabbai shi suka ce alasna ikhwanak mu ba ‘yan wanka ba ne ala la bal antum ashabi ya ce a ku sahabbai na ne wa'annan su ne ‘yan uwana wace irin ‘yan uwantaka abinda manzon Allah ya faɗa ke sallallahu alaihi wasallama an fahimta kowa aka tambaye shi wannan zai ce mala'iku ya ce to me zai hana mala'iku yin imani suna gani to annabawa ya ce ana saukan musu da wahayi me zai kuma zai zo ya hana su yin imani to sahabbanka ya ce ina cikinsu suna samun karfin gwiwa suna gani na suna ganin komai me zai hana su yin imani to wane ne ya fi imani mamaki ban mamaki ya ce mutane ne da za su zo bayana za su zo ba su taba ganina ba su gaskata ni kuma su yi imani da ni ba tare da sun ganni ba tare da suna cikin wahalhalu amma duk wahalhalun da suke da shi zai kashe kudi ya je umra zai kashe kudi ya je aikin haji ya yadda a zage shi ya yadda a yi fada da shi yana ya ce ya rika sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wa'annan manzo Allah ce su ne imanin su yafi ban mamaki muna ame in an yi riko da sunna ba in an yi bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba karamar daraja ba ce manzon Allah tun daga sahabbansa har ana da kasa wanda ya bi shi shike da daukaka wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin to wa'annan mutane al'umma da suka zo bayan manzon Allah manzon Allah ke yabon imanin su yake jinjina musu har yake cewa su ne ƴan uwansa su ne me ula'ika ikhwani su ne ‘yan uwana manzon Allah ya faɗi haka ya danganta mu baki ɗaya zuwa gare shi mu ne ‘yan uwansa sahabai suka ce alasna ikhwanak mu ba ‘yan uwanka ba ne yace bal antum ashabi ku sahabbaina ne to sahabbai ai sai ku yi hakuri da wannan darajar ku sai ya kirka gani to wannan waɗannan al'umma da manzon Allah ke jin musu yana jinjina musu har manzon Allah zai ba duniya yana ummati ummati ummati to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawalla shay'an min umuri ummati duk wanda ya jibinci wani al'amari cikin al'amarin al'ummata tun daga shugaban kasa har mataimakinsa har gwamnoni har ministoci har sarakuna har shugabanni har kai da iyalanka a cikin gidanka in ka takura musu wallahi Allah zai takura maka man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim shaqqa Allahu alaihi wa fi riwayatin fashquq Allahumma alaihi riwaya labari ne Allah zai zai me zai takura masa wata riwaya Allah na roki ka ka takura masa shi ma ka gallaza masa ka uzura masa to menene ya kamata ka yi tunda kai al'umman manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama to sai ka bi abinda manzo Allah ya shirya maka sai ka fi kowa jin daɗin rayuwa amma ka bi son zuciyarka ka je gabas ko yamma ko kudu ko arewa ka lalamo ka ɗebo ka kawo wallahi kai da jin daɗin rayuwa har abada kudi baya sa ga kudi yana taimaka maka ka sa riga mai kyau ka ci abinci mai kyau ka shiga mota mai tsada ka gina gida mai tsada amma duk abin da ya kwace ma na nutsuwa na imani kudi ba zai kama kashi har abada ba zai iya magance maka wannan ba wannan ne ke maga jajircewa za ka yi karbi da son zuciya ka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da shi yasa duk wanda ya tsammanin cewa ina suke zuwa suna ɗebowa kai da addinin ka ya sauko daga sama ka je gabas yamma kudu arewa kana neman kana lalabe kai ba dan gabas ko kudu ko yamma ko arewa ne kai dan sama ne kitabun anzalnahu ba haka bane mun saukar muku da za a bashi shar'ar sai da Allah ya dauke shi daga makka ya tafi ya hau sama aka tafi aka tafi har aka kai inda mala'ika jibril ya ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum dukkan mu kowa na da matsayinsa kaga nan dan da aka shata ban isan tsallaka ba kai aka ce ka zo iyakaci na nan iyakaci na nan ba shi cikin tabi'a ta da aka halice ni da saba balle na tsallaka a ce na yi sabo ba zai taba yiwa ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kai da aka gayyato kai zaka tsallaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan to tun da ne aka ce da shi kenan kowa dai ne zai ji tsoro me zan je zan ina zan je ina sai kama hanya je tiryan tiryan tafi inda ake bukatarsa ya ce ya kai inda yake jin tasirif mana alkalin magrub kadara ana ta rubutu mala'iku yana ji ya ce ya kai mustawan yana kallo arrafraful akhbar shimfida koriya shar karshen kyau kenan a duniya wanzu Allah ya ce ya gani ya ga kaza ya ga kaza ya je tsaka daga shi sai Allah da ya halice shi aka ba shi salloli guda hamsin har aka dawo guda biyar to kai da Allah ya azurta ka da wannan addini samawi ka je gabas kana neman addini ka je gabas kana neman tsari ka je yamma ka je kudu ka je arewa sai ka ɗauki abin da Allah ya nuna maka sai ka yi hakuri da abin da Allah ya ce maka amma kana kallon in dai turai zaka ko turawa ko kasashen menene ko wane ne zai koya maka wayon da zai koya maka ba shi cikin dabararsu cewa wai Allah yana kallon ka fa ba shi ciki in ka san dabarar da za ka yi sai ka yi ka zalunci bayi ka cuci bayi ka karya tattalin arziki ka gana musu azaba daga kai sai matanka sai iyalanka duk wannan bature wannan tunanin da ake koya ma mutane kenan to kuma addinin sama kuwa fa Allah yana kallon ka duk abin da kake yi Allah yana kallon ka kuma mala'iku na rubutawa Allah yana kallon ka mala'iku na rubutawa in ka gama rayuwan kakaf ina za ka ina za ka lahira lahira ta wace ce lahira ta wace ce ka saba mashi ka nuna kaza sa'annan kuma ka je kuma lahirarsa kuma shi kenan ka tsira wannan hankali zai ɗauki wannan hankali ba zai ɗauki wannan ba to shine sai manzo Allah ya ce man tawalla shay'an min umuri ummati duk wanda ya jibinci wani al'amari cikin al'amarin al'ummata fa shaqqa alaihi ya tsananta musu shaqqa Allahu alaihi wa fi riwayatin fashquqillahumma alaihi tun daga kololuwa har zuwa gidanka tsakanin kai da iyalanka yalwata musu ka gani zaka ga Allah ya yalwata musu sa musu kwanciyar hankali za ga Allah ya biya ka sama da wannan takura musu za ga Allah ya takura maka tun daga kololuwa har zuwa cikin gidanka saboda matanka da 'ya'yanka da menene umuru ummati ya ce matanka da 'ya'yanka ba al'umma manzo Allah bane ba sallallahu alaihi wasallama to in ka takura musu Allah zai takura maka in ka yalwata musu Allah zai yalwata maka to balle shugabanci kololuwa wanda in ka yi adalci al'umma za su ji daɗi in kai zalunci al'umma za su takura wannan ba magani ya mutu wannan an je asibiti ba magani wannan ba gado wannan kaza kaza wannan ba, ba karatu wannan ba kaza saboda kai daɗin kanka kai daga kanka kai ina za ku da kuɗi ina za ku da kuɗi wane ne bai wuce shekara saba'in ba a cikin ku waye zai shekara saba'in kuma ɗari da arba'in kenan to me kuɗi baya isa ina za a je a tara kana tara ma 'ya'yanka kai gado kaci kasan arzikin da Allah rubuta musu su abin da ake so ka yi adalci saboda al'umma ta sarara ta ji saukin rayuwa kai da Allah ya sa kana musulmi kana ina kana musulmi kuma kana ina kana Najeriya Najeriya na duk kasashen Afirka ba kasar da ta kai Najeriya Najeriya nan kuma duk ba abin da ya kai arewa arewa din nan kuma ba inda ya kai Kano addini da ilimi da komai da komai ashe in Allah ya ɗora maka nauyi na al'umman Kano to ma'ana ka tabbatar da Allah yana son ka da alkhairi inda zaka nema lahira zaka nema duniya ka gama da ita duniya ka gama da ita an fahimta قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو أوانا عن الأسود بن قيس عن نبيه العنزي قال قال جابر بن عبد الله غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يومئذ بضعة عشر ومئتان wannan lokacin mu ɗari biyu da goma sha fa hadaratis salatu sai lokacin sallah ya zo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في القوم من طهور جماعة دكينا أكوي روح وننا دروا كويا يكي كومن كان كانت روح بعد شي زي أيكي البركة الله زي سكا فجاء رجل يسعى بأداوة فيها شيء من ماء sai ga wani ya zo yana a guje ya zo da ruwa ɗan kaɗan a cikin mazubi laisa fil qaumi ma'un ghairu dukkan su baki ɗaya ba wanda ke da guzurin ruwa sai wannan fasabbahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qadhi sai manzo Allah ya karbi wannan ruwan sai ya zuba a cikin mazubi thumma tawadda'a sa'annan manzo Allah ya alwala da wannan ruwan dan kankani wanda ba zai isa wata riwaya ma aka ce sai wani zai ce ya manzo Allah ina da ɗan ruwa cikin abin da nake da shi amma ba ruwa bane in na juye shi kafin ya kai ma ya bushe cikin inda zai bi hanyar da zai bi ya bushe to manzo Allah sai ya alwala fa ahsanal wudu'a aka ce maka manzo Allah ya kyautata alwala to shikenan makura kenan thumma sarafa wa taraka alqadha sa'annan sai manzo Allah da ya gama alwala sai kama hanya sai bar ruwan farakiban nasu zalika alqadha mutane suka yi ca akan ruwan kowa na fama yana yana yana yana rige ya samu ya baya alwala wa qalu tamassahu tamassahu ku yi alwala ku yi alwala ku yi alwala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala risliku ku yi a hankali kar ku ji damuwa ba gaggawa ku yi a hankali zai wadatu har ya rage hina sami'ahum yaquluna zalika da yaji manzo Allah ji suna cewa tamassahu tamassahu ai ku yi alwala ku yi alwala bana ai gaggawa kan ruwa ya kare sai manzo Allah ce ala rislikum ku te a hankali ku yi a hankali fa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaffahu fil ma'i wal qara sai manzo Allah ya ɗauki hannunsa mai albarka sai ya saka a cikin ruwan wa qala zai ce bismillah thumma qala isbighul tahura kowa ya zo ya alwala a natsi ya cika alwala fa wallazi wabtalani bi basari ibn masudin mai riwaya ya ce na rantse da sarkin da ya jarrabe ni a cikin idona watakila rannan idon shi na ciwo kenan laqad ra'aytul uyuna uyuna al-ma'i takhruju min bayni asabihi yace wallahi na ga ruwa idan dunan ruwa suna bulbulowa tsakanin yatsun manzon Allah masu albarka falam yarfa'aha manzon Allah bai daga hannunsa ba hatta tawadda'u ajma'una sai da dukkansu suka yi alwala har suka gama ruwan bai kare ba ko? sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وسعي ابن الربيع قال حدثنا شعبة عن أمر بن مرة وحسين سمع سالم سالم ابن أبي الجعد يقول سميت جابر ابن عبد الله قال يتي ناجي جابر دان عبد الله أنا فتشيوا أصابنا عطش فجحشنا kishin ruwa ya same mu sai muka zo muna ta rigirgi kowa na sai ɗibi ruwa fanta haina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai muka kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa wada yadahu fi thawrin fi tawrin aw fi thawrin shi manzo Allah ya ɗauki hannunsa mai albarka ya saka a cikin mazubin ruwa ɗin faja'ala ya furu ka annahu uyunun min khilali asabihi sai ruwa na bulbulowa tsakanin yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala sai manzo Allah ce uzkuru smallahi ku ambaci sunan Allah fasharibna hatta wasi'ana wa kafana muka sha har wange wadace mu ba wanda ke kukan rashin ruwa wa fi hadith Amir bin Murra faƙulna li jabirin kam kuntum sai muka ce ma jabir kun kai mutum na warannan wannan lokacin kala kunna alfan wa hamsa mi'a mun kasa dubu da ɗari biyar walau kunna mi'ata alfin lakafana da mun kai dubu ɗari da ruwan ya ishe mu sallallahu alaihi wasallam tun da manzo Allah ya sa hannunsa mai albarka a cikin ruwa yace kuma bismillah a wata ruwa yace albarakatu min Allah صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجاد أبو عثمان قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا جابر بن عبد الله قال شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش العطش صحابة من الله سن سن سن سامو كيشي رشن رواه fada bi ussin sai manzo Allah ce a kawo mazubi al-uss shine mazubi ne da zai wadaci mutum kaman biyar ko uku haka al-uss kenan ko fa sabba fihi al-ma sai zuba ruwa a ciki kadan wa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu fihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka hannunsa mai albarka a ciki qala فجعلت انظر الى الماء ينبع عيونا من بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace sai ina kallo tsakanin yatsun manzo Allah idon ruwa ruwa na ta bulbulowa yana ta bulbulowa wan nasu yastaquna hatta istaqan nasu kulluhum mutane na ta ɗeba suna sha suna ta ɗeba suna sha har sai da dukkan su baki dai suka sha har suka gama ruwa na nan da saura sallallahu alaihi wa sallama قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سمع عبد الله بخسف فقال عبد الله يج... أي خسف الكسوف والخسوف والخسف الخسف كسات استاجي قوة مسيفة تزول فقال سيتي كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآي... نعد الآيات بركة يتي أي مو منا توكر آيوي دا أكي سوكر منا البركة وأنتم تعدونها تخويفا kuma kuna ɗaukar su cewa tsoratar da ku ake azaba ce inna bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa laysa ma'ana ma'un ce muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu da isasshen ruwa ba mu da ruwa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama utlubu man ma'ahu fadlu ma'i ku bincika cikin jama'a wake da shauran ragowar ruwa ko kaka ko min kankantar ruwan fa utiya bima'in fasabbahu fil ina'i sai aka masa ruwa sai ya dauka ya zuba a cikin ƙwarya ko ko mazubi thumma wada'a kaffahu fihi sa'annan sai saka hannunsa tafinsa mai albarka a cikin ruwan faja'al al-ma'u yakhruju min bayni asabihi sai ma'ana ruwa na kulkulowa tsakanin yatsun manzon Allah masu albarka thumma qala sa'annan sai manzon Allah ce hayya 'ala at-tahur al-mubarak wal barakatu min Allah fasharibna hayya 'ala at-tahur ku zo ga ruwa mai tsarki al-mubarak mai albarka wal barakatu min Allah ya ce almubarak ya tsunsa ya saka ko ya ce almubarak kuma sai kama kai koma ga Allah ce wal barakatu min Allah albarka fa daga Allah take to dalilin da yasa Abdullahi dan Mas'ud ya ce mutane na alwalani ina ta shan ruwa manzo Allah ce ruwa mai tsarki kuma mai albarka to bara da cika tumbina da albarka tukunnai alwala an fahimta da ba azancinsa yayi ko bai yi ba fasharibna sai muka sha قال عبد الله كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل yace mun kasance muna jin abinci na tasbihi kuma yin ana ci wannan riwaya eh yace muna cin abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai ma'ana mu'jizan kenan ko karaman kenan ko girmamawan kenan tasbihul hasa yace ai ana duwatsu sun yi tasbi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu wata mu'jiza a cikin wannan ko hannun Abu Talib suka dauka kasar tasbihi za su wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ko hannun wani kafiri ne tasbihi za su yi to ina mu'jizan da karaman kuna jin tasbihi suna jin kasar na tasbihi to shine sai ce ya'ni wa nahnu na'kuluhu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam كما بينته رواية الترمذي من طريق ابن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل ولفظه إنكم تعدون الآيات عذابا وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة لقد كنا لقد بالتأكيد والتوكيد لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام wai mai kenan tabbas mun kasance mu sahaban manzo Allah muna cin abinci tare da manzo Allah kuma muna jin abincin yana tasbihi jin shine karama da darajar da mu'jiza amma don abinci ya tasbihi mana duwatsu su yi tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ko da hannun kafiri yake zai tasbihi an fahimta balle hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina me bambanci tsakani ana jin tasbihin قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق عن العامش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عن علقمة to duk abdullahi da zai zo bayan alkama abdullahi dan masud ne don alkama yana cikin babban almajin abdullahi dan masud inda ulama'ul isnad ana kara karanta sanadi suna bi suna bi suna jin me ake fada kai baka san abin da kake fada ba karanta kake qala yace zulzilatil ardu ala ahdi rasul ala ahdi abdullahi ay girgizar kasa zamanin abdullahi dan masud fa akhbara bidhalika fa qala sai bada labari sai yace إنا كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نرى الآيات بركات إتي مو منكسن شي صحابا من الله منا غنين آيوي دا الله كي سوكر والبركات وأنتم ترونها تخويفا دوكما كنا غنين شي وصورة رواني بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي وترانا منا تفيا ترى من الله في سفر إذ حضرت الصلاة سيلوكة صلى يزوك walaisa ma'ana ma'un illa yasir ba mu da ruwa sai ɗan kankani wanda bai isa ba abin da zai fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima'in fi sahafa sai manzo Allah ya kira ruwa cikin akushi ma'ana sahfa akallu min bai kai akushi ba sosai wa za kaffahu fihi sai saka hannunsa mai albarka tafinsa mai albarka a cikin ruwan faja'ala al-ma'u yambajisu min bayni asabihi sai ruwa na bulbulowa fambajisu min 12 ayna ba haka ya fada ba sai ruwa na ta bulbulowa a cikin ya tsakani ya tsumman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama thumma nada sannan sai manzo Allah ya kira hayya li ahli al-wudu'i wal barakatu min Allah hayya masu alawra ku zo albarka daga Allah take fa aqbala an-nasu fatawadda'u mutane suka zo suna alwala waja'altu la hammali abla da masu yace sai ni na zama ba abinda nake illa ma udkhilhu batni sai dai abinda zan saka a cikin ciki na saboda me li qawlihi wal barakatu min Allah abinda yasa abla da masu yace mutane na alwala ni ina sha kenan yana son albarka a samu albarka a cikin cikin shi فحدثت به سالم بن أبي الجعد فقال كانوا خمس عشرة مئة dubu da ɗari biyar ke an fahimci wayannan duk karamomi ne wannan duk mu'jizozi ne da Allah yake baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ayat kenan duk wani annabi da manzo da Allah ya aiko shi sai ya hada shi da wani abin da ya keta al'adar mutanen zamanin wanda zai sa dole su mika wuya abin da suka fi kwarewa a ciki sai kaga wannan da aka aiko ya zo ya kure su a ciki to dole su mika wuya duk sa'an da ka zo kana mutum abin da ya sani in ba ciki ya ga ka nuna masa bai isa ba to ba zai taɓa zai taɓa mika maka wuya ba zai sallama ba an fahimta ba zai taɓa sallama ba don ka zo kana ta hayaniya kana ta suru a wannan ai hayaniya suke ba su iya lahallari ba ba su iya ashimawi ba kana yi sai ka jawo aya kana yi sai ka jawo nasu cikin lahallari ko cikin ishiriniya annabi musa mutanensa mai suka kware a ciki sihiri to sai allah ya kawo abinda ya ɗan kankanin abu ya lakume duk abinda suka faɗi ba dole su mika wuya ba annabi isa mai kware a ciki likitanci to wanda ya kware cikin likitanci da wanda ya zo ya raya matacci da hadi a ciki babu hadi dole sai mutum ya mika wuya ba yadda zai amma ba ga sai mutum yana gani ai abin da shi ya sani abubuwan da su suka sani ko ba ku san su ba shi yasa kuke ta su hutu da ayaniya sai ka nuna musu eh ka san shi ga kari to dole ya sallama dole ya mika wuya kuma ya ga kasan wannan abin ne ko da kai kana ko da kai kare na da wannan abin wanda ya zama na karatu lahallari ya fi iyawa to kai karkare na lahallari din nan ya ga ka iya lahallarin sannan kuma kai kawo umdatul ahkam umdatul bayan menene da menene da menene ya ka iya lahallarin tukunna ma gamshi kenan sai a ja layi abubuwan da suka je aka koya musu kenan wannan duk ba su iya ba shi ma in an suka zo nan mu ma za mu koya musu ba haka bane ba ba yadda za a yi kace abinda mutum shi sani ba komai bane yaga ka san wannan kuma gashi na ka kara na za ku yi lahallari da shi tare kuka shigo bulugun rabami kuma shi zama dan kallo shi tsaya to dole yadda dole ya mika wuya to ka gani ko babu ma ukrima bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi haninil minbari babin mujizan da Allah ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama minbari yana gurnani yana nishi yana kuka yana kara saboda me saboda ya rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babi ana kawo shi ne cikin karamomi mu'jizozin manzon Allah amma kai ka duba ka gani ku tutture dab menene ku itace ku ba ka ce ku tutture ne anan a'a bishiya na tsaye sunanta me aka yanke ta yi sauran me ku tutture aka rarake ciki ya zama me turmi aka sassare shi ya zama fi- ya zama ya zama itacen wuta makamashi in yana tsaye shi sunan shi bishiya in aka sare ya zama kututture shi ka ce bishiya ga bishiya tsaye kahi gwaranci shi ne shi ka ce kututture ke wannan kututuren aka rarake cikin shi ya zama turmi sai daka in kuma aka sassare shi ya zama kankana ya zama makamashi a'a ya zama mai itace amma sai an yi mishi izafa itacen mai eh a'a ita itacen wuta itacen wuta ba za in yi aka ce itace bishiya tana tsaye ke ita ce bishiya tana tsaye da komai da komanta ana sarewa sauran ɗan kankabin nan ba za a ce- ba za a ce kuma itace ba za a ce bishiya za a ce ma wannan bishiya ya zama mai kenan ku tutture aka rarake ciki fa aka sassare ya zama dan kankana na fa makamashi ta ce wuta ke akwai me قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأ معاذ ابن العلاء عن نافع عن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع منظور الله صلى الله عليه وسلم الجذع مكينا إيه كتتري manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai hutuba yana tsayuwa ne kusa da wani kututtiri yake hutuba falamma takhadha al-minbara hanna al-jiz'u hatta atahu famasahahu duk labarin zai zo bayanin zai zo na riwayoyin da suka zo gaba da aka zo aka yi wa manzo Allah mimbari manzo Allah ya kama hanya tiryan tiryan tiryan ya zo ku tutture ga manzo Allah ya wuce shi zai hawa mimbari sai shaka kuka sai da manzo Allah ya zo ya shafa shi shafa shi sannan sai ya shiru wata riwaya sai da ya ihu har ya ya faffashe ya tsatsage manzo Allah ya zo bishiya kenan tarar manzon Allah ya saba da ita ya zo ya wuce zai shige balle kai ka ce ba da manzon Allah ba addinin ka zai tafi قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا تميم ابن عبد المؤمن قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثني ابن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام فأطال القيامة yace manzon Allah ya kasance in zai musu wa'azi ko zai musu kutuba ko zai mai she tsaya she tsawaita tsayuwa din fa kana yashqu alaihi qiyamu sai zamana yana shan wahala a wannan tsayuwa da yake mai tsawo fa'utiya bi jiz'in nakhlatin fahufira lahu shi aka kawo mishi kututturen dabino aka haka aka haka rami aka kafa wa uqima ila janbihi aka tsayar da wannan abin kusa da inda manzon Allah yake qa'iman lin nabi sallallahu alaihi wasallam mutum manzon Allah yana tsaye wurin yana kutuba in ya gaji ya dora hannunsa ya gaji ya kishin gida fa kana nabi sallallahu alaihi wasallama idza khataba fa tala alqiyamu alaihi istanada ilaihi fattaka alaihi kasa yake dai amma wannan na kusa da shi in ya kutuba ya kutuba ya kutuba in ya gaji sai shige shi ya jingina ko ya dora hannunsa akai fa basara bihi rajulun kana warada almadina wani mutum bako ne da ya shigo madina sai kan manzo Allah ya tsaya yana wahala yana ta fara'ahu qa'iman ila janbi zalika aljiza sai ga manzo Allah yana kutuba kusa dab eh, kusa da wannan kututturan fa qala liman yalihi minan nas sai fada ma wanda ke kusa da shi me yace yace law a'lamu anna muhammadan yahmaduni fi shay'in yarfaqu bihi la sana'atu lahu majlisan yaqumu alayhi da a ce manzon Allah zai gode ya yabe ni kan abin da zan yi mishi ya- ya- ya kawo mishi sauki a cikin wurin kutuba ai da na yi mishi fa in sha'a jalasa ma sha'a wa in sha'a qama ya ga dama ya tsaya in ga dama ya zauna فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم sai wannan maganan da bakon da ya shigo madina ya sai manzo Allah ya ji faqala tuni bihi shi manzo Allah ce wannan da ya kawo wannan shawar ku kawo min shi ku taho da shi fa'atahu bihi sai aka kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'amarahu an yasna lahu hadhihi almaraqi ath-thalatha aw al-arba sai ce to ka je ka yi mini abinda zan mana matattakala matsani kenan daya biyu uku inda zai zauna in zai zauna kan na hudu ya tsaya in yadda yake yi wa'azi kenan wal arba hiya al'ana fi minbaril madina yana cikin minbarin madina فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك راحة to sai manzo Allah ya ji sauki a cikin wannan zai iya kishi zai iya jingina zai iya zama zai iya komai falamma faraka annabi sallallahu alaihi wasallam aljiz'a da manzo Allah ya rabu da kututtiran da yake tsaye kusa da shi yana kutuba din ya rabu da shi wa amada ila hadhihi allati suni'a lahu ya kama hanya za shi wajen wanda ake kera aka kera masa jaza aljiz'u sai kututturen ya yi kasa hakuri fahanna kama ta hannun nakatu hina farakahu nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ya yi mai ihu nishi gurnani ya yi kuka kamar yadda taguwa mai ciki wata goma ko yadda taguwar da aka rabata da yadda ko kuka irin na saniya yana kuka yana kuka فزعم ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم hina sami a haninar jid raja'a ilaihi yace da manzo Allah ya ji ihunsa sai ya dawo fa wada yadahu alaihi wa qala sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai albarka ya dora akan shi sai ya ce mishi zan baka zabi ikhtar an aghrisaka fil makan alladhi kunta fihi fatakunu kama kunta wa in shita an aghrisaka fil jannati fatashrabu min anhariha wa uyuniha fayahsunu نبتك وتثمر فيأكل الأولياء فيأكل أولياء الله من ثمرتك ونخلك ونخلك فأل منذ الله سيتي نابا كذاب أبو بيو إن كذا زد ساكا أتشن الجنة فتشرب من أنهارها كشادك كورمون الجنة كجاودك كورمون الجنة وعيونها فيحسن نبتك to sai in ka shawo ruwan koramun aljanna to abinda tsironka duk abinda za ka fitar zai zamo yana da albarka yana da yawa kenan wa tuthmiru ka fitar da ƴaƴa masu albarka fa ya'kulu awliya'ullahi min thamaratika bayan Allah na gari zo suna tsinka suna ci wa nakhlika fa'altu in kana son haka zai maka haka فزعم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول زابي بيو أكباس اختر وقال اختر كذابي ديا ko yace akhtaru ka zabi ɗayan abu biyu zan dasa ka fil makanin da kunta fihi fatakuna kama kunta zan dasa ka inda kake saka saura haka in kuma kaga dama zan dasa ka a cikin aljanna ko in dasa ka inda kake ka saura haka nan ko in saka ka a cikin dasa ka a cikin aljanna ka shawo ruwan koramin aljanna duk abin da zai fito a cikin ka ya zama abu mai albarka bayan Allah na gari su zo su ci in kana so kuma haka zan yi to aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yace yace akhtaru an ikhtara an agrisahu fil janna sai aka ce manzo Allah me wane zaba yace ai ya zabi na dasa shi a cikin aljanna ya san me ai duk duk sa'an da ka hada da manzon Allah albarka ta samu shi yace inna ma ana rahmatul muhda wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim kafirai kenan fa sun samu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai hada su da azaba ba matukan manzon Allah na ci وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون kari abubuwa guda biyu ne kariya guda biyu ne ko manzo Allah ya kasance yana cikin al'umma ko ko ka yawaita istighfari shine kariyar da zai kare ka daga azabar duniya Allah ya kiyaye قال أخبرنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع قبل أن يجعل المنبر فلما جئل المنبر حن ذلك الجزء حتى سمعنا حنينه yace sahabbai ma sai da suka ji ihun shi da gurnanin shi da nishin shi da kukansa fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadahu alaihi fasakana sai manzo Allah ya zo ya dauki alhannunsa mai albarka ya dora akan bishiyar sai ya shiru wayannan duk ana karanta su cikin dalailin nubuwa lil asfani lil kaza kaza akwai littafai da su kuma abinda aka ke da dalailin nubuwa irin wayannan baki ɗaya za a cika littafi guda da shi kowanne da sanadi kowanne da sanadi da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن حفص بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة منذ الله كسنتي هنا خطب زوا كسد إلى كسد وكاتا وني كاتا كوكو فلما سمع المنبر فجلس عليه da aka kera masa mimbari ya zauna kan mimbarin fajalas alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hannat hanina al-ushar sai katakon ko kututtiran sai yayi ihu kaman yadda rakumi mai wata ciki wata goma ke yi larabawan aka ce kaman yadda rakumi mai ciki wata goma amma rakumi tabbatar rakumi kenan ko mai ciki wata goma su sun san me ake nufi hatta wa za rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dahu alaiha fa sakanat sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai albarka ya dora akan wannan tuture to sai shiru saboda albarkan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an ce za a canza lokaci ko yanzu karfe nawa sura minti nawa abuga biyar sura minti goma sha biyu sura minti sha biyu abuga karfe biyar da yanzu lokacin la'asar din ya canza za a yi kira uku da rabi a tsaya hudu shaura ashirin saboda a fara karatun da wuri yanzu magaruba din tana ta dawowa baya tana ta dawowa baya daga shida da minti biyar zuwa goma sai ga magaruba ta yi to sai zama na karatun an tashi shida saura nawa da biyar saura nawa goma shi kenan sai a tashi nan kenan ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم